muna mika wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya ba mu wannan ni'ima domin taruwa a cikin ɗaki daga cikin ɗakunansa wato wannan masallaci na Abu Huraira a wannan anguwa mai albarka wato hayin gada a wannan gari mai albarka wato Saminaka ta jihar Kaduna ba ta jihar Kebbi ba domin mika wata ‘yar muhadara ba za a ce mata ‘ya ba, saboda akan wanda za a yi magana a kan shi, amma akan abin da za mu miƙa shi ne za mu ce ɗa, akan wato wajabcin son manzo sallallahu Alaihi wasallam. Kowa in dai aka ce sunansa musulmi, lallai a zuciyarsa akwai fitsira ta san manzo sallallahu Alaihi wasallam. Kuma wannan maudu'i ko wannan unwani da za mu gabatar da shi a yau wanda ya daidai da sha tara ko ashirin ga watan rabi'u sani shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya daidai da sha biyu ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin da biyar mun yi ƙoƙari sabida ƙarancin lokaci za mu kasabta ta za mu kakkarya ta gaba-gaba wannan muhadara don mu samu dama na kowace gaba mu ɗauki ɗan wani lokaci mu gabatar da shi. Wannan muhadara mun kasa ta gaɓai kamar haka, biyar zuwa shida. Gaɓar farko, sira nubza an sira zatiya anil habibil Mustapha, sallallahu Alaihi wasallam. takaitaccen tarihi kaɗan daga cikin abin da za mu sani na shi wanda za mu magana a kan wajabcin sansa shi ne wane? Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Gaba ta biyu shi ne, bi mata ta haƙaƙ hadihil mahabba, ma hiya dala'il wa shawahid li muhabbatin nabi sallallahu Alaihi wasallam. Wato, da me ta yaya wani irin dala'il da shaidu suke tabbatar da cewa kana son manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ta uku hukumu muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam me hukunci na shari'a game da shi soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ta hudu ita ce wato wajhul mutabaqa بين المحبة والاتباع fuskar kamanceceniya da kuma alaƙa da yadda ba sa infisali ba sa rabuwa san manzon Allah da bin shi suna rabuwa ba sa rabuwa gaba ta ƙarshe ita ce samaratu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam wani ta goma shi wani falala wani daraja wani abubuwa za ka samu bayan zuciyanka ya cika daga san manzo sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwana ku biyo ni ina so kowace gaba kar ta wuce minti goma a gurguje insha Allah na farko mun ce nubuza yasira ansira zatiya li muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam lin nabi sallallahu alaihi wasallam takaitaccen tarihi da abin da za mu sani daga Mustapha al-Habib Muhammad sallallahu Alaihi wasallam domin ka san waye kake so ko waye za ka ƙara san shi. Manzo sallallahu Alaihi wasallam farko ya kamata mu san sunansa, Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a hadisin Jubair bin Mut'im ya ce, Ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-Mahi, allazi yamhu Allahu bil kufur, wa ana al-Hashir, وعلى العاقب wannan sunayen manzo sallallahu alaihi wa sallama ne sunansa Ahmad ne sunansa Muhammad ne sunansa Hashir ne sunansa Aqib ne me yasa aka kira shi wato almahi sabida da bin shi da aikosa da aiki da sunnansa da bin sa sau da kafa ana kankare ma mutane zunubansu manzon rahama kenan wanda kowa yana ɗosana daga cikin rahamarsa. ‘Yan uwana, an kira shi Aqib ne, saboda bayansa babu wani annabi. bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan annabin namu to babu wani wahayi da aka ƙara da za a kira shi wahayin annabta shi yasa aka kira shi da aqib me nasabansa nasaban manzo sallallahu alaihi wasallam an koya wa mutane da yawa a cikin masallatai da yawa a cikin makarantu da yawa a cikin sira shine Muhammad dan Ab sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abd Manaf dan Qusay dan Kilab dan Murra dan Lu'ay dan Ka'ab dan Lu'ay ɗan galib, ɗan fihir, wannan shi ne manzo, ɗan fihir, ɗan wato malik, ɗan nazir, ɗan kinana, ɗan kuzaima, ɗan mudirika, ɗan Ilyas, ɗan mudar, ɗan nizar, ɗan ma'ad, ɗan adnan, wa adnan min walad Ismail wa Ismail min walad Ibrahim wannan shine nasabar manzo sallallahu alaihi wa sallama babu wata nasaba a duniya babu wata tsatso a duniya babu wani family a duniya tsarkakakke da ya kai tsarki irin na wannan family na gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama lalle wannan shine nasaba na annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya kare zuwa ga Ismail ‘yan uwana masu sauraro, za mu so mu ji siffar manzo sallallahu Alaihi wasallama. Malamai sun raba siffar manzo sallallahu Alaihi zuwa gida biyu, akwai siffa ta dirinsa, siffa ta halittansa, siffa ta yadda Allah ya ƙera shi, akwai kuma siffa ta ɗabi'unsa, da halayensa, da mu'amalolinsa. Amma idan muka ce siffa ta diri, ya zo mana a hadisin Anas bin Malik, radiyallahu anhu ya ce, Rasulullah صلى الله عليه وسلم ليس بطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطف ولا بالصب منذ صلى الله عليه وسلم dogo ne ba mai tsayin da za a iya aibata wannan tsayin ba ba kuma gajere ba ne ba kuma mai fari ne irin na larabawa amma ba fari irin na zubiya ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba baki bane manzo sallallahu alaihi wasallam ana maganan gashin sa ba gashi ne irin na dan Afirka mai kuda kuda ba manzo sallallahu alaihi wasallam ana maganan gashin sa ba gashi ne sirara masu laushin da za su iya kakkaryewa ba wannan siffar manzo sallallahu alaihi wasallama ne in ana magana akan kan manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar da duka sahabbai suka rawaito kan manzo sallallahu alaihi wa sallama kai ne na cikakken dan adam ba tsukuku ba an fahimta da kyau in ana magana akan gashin manzon Allah ya zarta kunninsa tsakanin kunninsa da kafadansa shine wato kan gashin manzo sallallahu alaihi wa sallama in ana magana akan kafadan manzo sallallahu alaihi wa sallama suna da fadi kuma bayan haka suna da kiba wannan shine siffar manzo sallallahu alaihi wasallam in ana maganan ƙaurin manzo sallallahu alaihi wasallama kamar da malamai suka faɗa laysa bil manhush wato ƙaurin manzo sallallahu alaihi wasallama mai kiba ne mai nama ne cikakkiya ce ana so auna maka manzon Allah ƙarfa ne an fahimta da kyau in ana magana akan tafin manzo sallallahu alaihi wasallama tafinsa cikakku ne suna da laushi Anas ya ce bai taɓa musafaha da mutum wanda ya ji laushin hannu irin na manzo sallallahu alaihi wa sallam ba amma laushin bai sa ya zama rago ba yana da ƙarfi yana da ƙwari haka tafin ƙafarsa cikakkiya ce wanda ita ce siffar manzo sallallahu alaihi wa sallama in ana magana akan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce yana tafiya ne kamar yana kallon gabansa ne baya daga kansa yana kallon ko ina yana tura kirji ba haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba sannan kuma ana magana akan gashin manzon Allah na kirji da na wato da na wato wannan cibiya zarata ne gashi ne yale masu kyau wannan su ne siffofin manzo sallallahu alaihi wasallama ƴan uwana masu sauraro lallai idan manzo sallallahu alaihi wa sallama suka ce ashkalal ainain eh ma'anan ashkalal ainain malamai sun yi fassara guda biyu suka ce idansa yana da tsago mai tsayi mai kyau haka wannan ma yana da tsago mai tsayi ba a yi idanuwansa ‘yan muci-muci ba wannan shine manzo sallallahu alaihi wa sallama suka ƙara cewa abin da ake nufi da ashkalal ainain shine idan manzon Allah a cikin wannan fari kallin ana ɗan ganin wani jajajaja na kyau ba na wahala ba ba na damuwa ba ba na zafin rana ba ba na ƙura ba ba na ƙwaro ya faɗa maka idanka ba wannan shine siffar manzo sallallahu alaihi wa sallama in ana magana akan gabban manzo sallallahu alaihi wa sallam fitattu ne cikakku ne isassu ne ko masu ƙwari wannan shine kaɗan daga cikin wato musani akan manzo sallallahu alaihi wa sallama abu huraira ya ce ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillah sallallahu alaihi wa sallama كأنما الشمس تجري في وجهه كي كاتي راناتي أتكم تسكر منظور صلى الله عليه وسلم كما إذن أسو إذن ينا تفيا ينا دا سوري idan ka so ka riske shi ba za ka iya riskansa ba manzo ana tafiya cikin nutsuwa kuma tare da sauri shi bai jin cewa ya takura kansa amma kai in ka ce za ka biyo shi ba za ka iya ba saboda sauri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƴan uwana masu sauraro idan muka zo magana akan halayen manzon Allah manzon rahama lalle manzo sallallahu alaihi wa sallama ina da fasahar zance yana da azaccin zance ya iya aika saƙo, manzo sallallahu Alaihi wasallam na da haƙuri da juriya da kau da kai, manzo sallallahu Alaihi wasallama, ‘yan uwana, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha take cewa, ma kuyyira Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam baina amraini illa tara aisarahuma ma lam yakun isman wa man taqama li nafsi illa an tunta hurmatullah فإذا انتقم حرمة الله فهو ينتقم لله بها ‘yan uwana Aisha take cewa manzo sallallahu Alaihi wasallama ba a taɓa ba shi zaɓi ba a addinance, a musulunce, a mu'amalance, a kan wasu abubuwa guda biyu sai ya cinka wanda ya fi masa sauƙi in dai ba laifi ba ne. Kuma manzo sallallahu Alaihi wasallama bai taɓa wato ya ɗau fansa ma kansa ba, sai dai idan an taɓa Allah, in an taɓa sunnar manzan Allah, a haka ake so a gane ka, idan an taɓa Allah ko an taɓa sunnar manzan Allah, ka zama mai ɗaukan fansa akan wannan al'amarin. Kar ka zama kai mai ɗaukan fansa akan in an taɓa ka ne, dukkan mu muna yin aiki ga waye ga Allah tabaraka wa ta'ala, muna hidima ga sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama. Aisha take cewa wallahi ban taɓa ganin mutumin da bai da saurin fushi ba kamar manzo sallallahu alaihi wasallama sai dai in an taɓa maganar Allah sannan ko ban taɓa ganin mutumin da yake da saurin sauka ba kamar manzo sallallahu alaihi wasallama ƴan uwana masu sauraro idan ana maganan karamcin manzon Allah idan ana maganan kyautan manzon Allah idan ana maganan bayarwar manzon Allah to ka haddasa bila haraj ka ba da labari ba zai kirgu ba manzo sallallahu alaihi wa sallama kana yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr yana bada kyauta kyauta irin na wanda baya tsoron talauci ɗan uwana wani bawan Allah ya taɓa zuwa ya musulunta a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama aka samu ganima aka ba sa raguna da tumaki guda ɗari ya kama hanya ya tafi wajen kabilarsa yana zuwa garin yayye kuwa jama'a ku fito lallai na dawo daga wajen mutumin da ya min kyauta kyauta irin wanda baya tsoron talauci ku je ku musulunta ku je ku samu alheri ku samu alherin duniya ku samu alherin lahira ƴan uwana masu sauraro ibnu abbas ya siffata manzo sallallahu alaihi wa sallama da cewa kana ajwadan nas kana ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril فيدارسه القرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة يهوانا ابن عباس yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kyauta kuma yana jaddada kyautansa yana ƙara ninninka kyautansa a cikin Ramadana a lokacin da mala'ika Jibrilu yake zuwa suna masaffa da wane da manzo sallallahu Alaihi wasallama. Manzan Allah da Jibrilu suna musaffa a Ramadana, suna musaffa a cikin Ramadana, a ƙarshen rayuwarsa ya yi musaffa sau biyu da manzo sallallahu Alaihi wasallama. wallahi ya ce manzon Allah yana da kyautan da ko iska sakakkiya daga wajen Allah ba ta kai kyautan manzon Allah ba, sallallahu Alaihi wasallam. Ya kake ganin sakakkiyar iska, ya kake ganin iskan da Allah yake korowa, ya kake ganinta, idan Allah ya turo ta, ta samu musulmi, ta samu wanda ba musulmi ba, ta samu mace, ta samu namiji, ta samu babba, ta sami yaro, ta samu dutse, ta samu bishiya, ta samu dabbobi, ta samu aljanu, dukkan wannan iska idan ta kaɗo tana zuwa amma wallahi kyautar manzo sallallahu alaihi wasallama ta fi wannan iska ya kake ganin kyauta irin na manzo sallallahu alaihi wasallama an tambaye Jabir aka ce ya kake ganin kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Jabir ya ce shi dai abin da zai ce kawai shine ba a taɓa tambayar manzon Allah ya ce a'a ba ayan gama ko ba a taɓa tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba idan ana magana a kan shaja'atun Nabi sallallahu jarumta, gwarzo, fahaddis bila haraj, ka ba da labari ba iyaka. Annabi sallallahu Alaihi wasallama jarumi ne, annabi sallallahu Alaihi wasallama gwarzo ne, ya ishe ka gwarzantaka. Dama sau da yawa malamai suna cewa malami shi ya san, malami, mai kuɗi shi ya san, jahili shi ya san, an fahimta? To, sabida haka, Aliyu ibn Abi Talib jarimi ne ko ba jarimi ba? Jarimi ne ko? Aliyu ibn Abi Talib ya ce wallahi idan muka fara gwabzawa al'amari ya rincaɓe, ƙura ya tashi, muka gaji, aka sare mu, daga ƙarshe kawai sai mu koma, sai mu koma muna ɓuya a bayan manzo sallallahu Alaihi wasallam. Aliyu ibn Abi Talib, sai su koma suna ɓuya a bayan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya isa manzon Allah jarumta ko annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana an ji wani ƙara a cikin Madina ko da aka ji ƙaran hankali ya tashi mutane suka rude sai mutane suka fara fitowa ana so a ji ana ne wannan ƙara ko da aka fito har an ga manzo sallallahu alaihi wa sallama yana dawowa ana tambayar shi kalau yana cewa lam tura'u lam tura'u ku koma ku koma an gama mu an gama mu lokacin da jarumai suke fitowa zai zubi ne ne manzo Allah tuntun ya riga ya je shi kada ya game ne manzo Allah jarumi ne ko wannan shine jarumtan da ake bukata ƴan uwana masu sauraro idan ana magana kan ɗabi'un manzon Allah yafi kowa adalci yafi kowa kunya yafi kowa kamun kai yafi kowa gaskiya yafi kowa amana manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari manzon Allah tun asira mutanensa tun kafin zuwa musulunci sun yadda mai gaskiya ne sun yadda mai amana ne amma da musulunci ya zo saboda gaba da ƙiyayya da ƙin musulunci suke ƙaryata abin da yake zuwa da shi amma ba su ta ce shi maƙaryaci ba ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qad alamu. إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك mun san me suke faɗa abin da suke faɗa maka mun san yana bakanta maka baka jin daɗi an ce ma boka an ce ma masihirci an ce ma an ce ma an ce ma amma ƙarshen ƙarshe tika tika tik Allah ya ce masa mu mun san ba za su taɓa ƙaryata ka ba walakin na zalimina bi ayatin bi ayatin lahi yajhadun azzalimai kafirai mushrikai da ayoyin Allah suke bijirewa ɗan uwana wato in ana magana akan kabilar manzon Allah kabilar sa ita ce Qurashiyya familin sa ita ce Hashimiyya an kira Hashim an kira ta Hashimiyya ne saboda Al-Hashim kakansa na nawa na uku saboda shi mutum ne mai kyauta mai ciyar da abinci ya kasance yana ciyar da wani kalan abinci da ake ce masa fatta a wannan zaman na larabawa muna cin shi ana zuwa a dafa nama da ish ko a ce biredi a wannan zamani a kwaɗanta shi a kwaciɓa shi sai kuke cin biredi da nama a ciki shine alfatta a wannan shine hashimi amma asalin sunansa zaid alqusai sunansa asalin sunan alqusai a asalin sunan alqusai shine zaid shi kuma hashim shine amru shi kuma kilab shine hakim wayannan sune asalin sunayensa in ana magana akan ƴaƴan manzon Allah ya haifi ƴaƴa bakwai Alƙasim, Abdullah, Zainab, Ruqayya, Ummu Kulsum, Fatima, duka daga wane daga Khadija, ƙarshen Ibrahim daga Mariyatul Ibtiyya. In ana magana akan matansa muna da wato Khadija bintu Khuwailid, muna da Sauda bintu Zam'a, muna da Aisha bintu Abubakar Siddiq, muna da Hafsa bintu Umar, muna da Zainab bintu Khuzaima, muna da Ummu Salama, Hindu bintu Abi Umayya, muna da Zainab bintu Jahash, muna da Juwairiya bintu Haris, muna da Ummu Habiba, Ramla bintu Abi Sufyan, muna da Sufiya bintu Huwai, muna da Maimuna bintu Haris. Guda nawa? Guda tara matan manzon Allah sai Mariyatul Qibtiyya sai Raihana. ‘Yan uwana wanda ita ce gaba na farko game da wannan muhadara insha Allahu. Gaba ta gaba, hukuncin san manzo sallallahu Alaihi wasallama. A wane mizani za ka sa san manzo sallallahu Alaihi wasallama? Kafin mu je da wane mizani za ka san manzon Allah ya kamata ka san menene so. Malamai suka ce, Hubbun Nabi sallallahu Alaihi wasallam هو أن يميل قلب المسلم المؤمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يؤثره على كل محبوب كان ولد أم والد أم نفس أم مال أم الناس أجمعين وأن يجعل قلبه وهمته وإرادته متوجهة لنيل حصول محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكل محبوبه قولا أو فعلا ظاهرا أو باطنا wannan shine hakikanin ma'anan san manzo sallallahu alaihi wasallama shine karkatan zuciya karkatan rai ya tashi daga wani waje ya koma halarar manzo sallallahu alaihi wasallama ka tare a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen riko da sunnansa wajen riko da abin da yake so wajen fifita shi akan rai da kai da uwa da uba da dukiya da duk wani abu da kake son shi a duniya sai ya zama kasa da san manzo sallallahu alaihi wasallama sannan ka sa himmanka da zuciyanka da iradanka domin ba da su fansa don ka so abin da manzon Allah ya fi so na magana ko na aiki na fili ko na wannan shine ma'anar san manzo sallallahu alaihi wa sallama kaga ashe yana da alaka guda nawa baki da da aiki baki da aiki ahlus sunna ku zama masu manzon Allah aiki da baki kar ku zama masu da'awa na san manzo sallallahu alaihi wa sallama ɗan uwana lallai hukuncin san manzo sallallahu alaihi wa sallama da malamai suka ce aslun min usulil iman kama anna bughdahu naqidun min nawaqidil iman lallai san manzon Allah ginshiki ne tushe ne daga cikin tushe na imani kamar yadda ƙinsa akasinsa kenan ginshiki ne daga cikin ginshikin rashin imani da warware imani wa hada yakun a haka sai aka cewa al-ittiba kamalul mahabba wa kamalul mahabbati kamalul iman wal aksu bil aksi sahih an fahimta bin manzon Allah shine aiki da maganan manzon Allah da bin shi sau da ƙafa shi ne haƙiƙanin soyayya. Shi ne haƙiƙanin soyayya, kuma haƙiƙanin soyayyan nan shi ne haƙiƙanin san manzo sallallahu Alaihi wasallama. Akasin yin haka shi ne wato ƙin manzon Allah, shine abin da yake haƙiƙanin warware imani warware imani kuma shine haƙiƙanin ƙin jinin manzo sallallahu alaihi wa sallama ƴan uwana a nan muka samu cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wallahi ba za ku imani ba ba za mu imani ba har sai ya zama san ranka san zuciyanka tsarinka abin da kake so sai ya zama tabba'an lima ji'tu bihi shi yake bin abin da na zo da shi ba abin da na zo da shi yake bin abin da kake so ba dole ka sa manzon Allah a gaba duk abin da ya daidai shi san ranka zai bi ba wai ka sa san ranka a gaba ba duk abin da ya wani abu ya zo na san manzon Allah dole sai ya bi san ranka wannan kuskure ne ‘yan uwana masu sauraro manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da cewa wallahi la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahalihi wa malihi wan nasi ajma'in dayanku imaninsa ba zai cika ba ba zai sami imani ba har sai ya kasance na fi soyuwa a wajensa sama da iyalansa sama da kansa sama da dukiyansa sama da mutane gabaki ɗaya. ‘Yan uwana, wata rana Umar ibn al-Khattab ya ce wa manzo sallallahu Alaihi wasallama, wallahi ya Rasulallah, an ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Ya Rasulallah, wallahi kafi mun soyuwa ga komai da kowa, ban da raina ni kadai. Ni kadai, ni dai a'a. Annabi ya ce, hatta al'ana ya Umar, har yanzu imaninka bai cika ba imani ya zo ma Umar al-Khattab Umar ibn al-Khattab Umar al-Faruq khalifa na biyu ya zo masa ya ji ya cika da imani da san manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ya rasulullah wallahi anta al-ahabba ilayya hatta min nafsi ka fi soyuwa a wajena wallahi har raina manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce al'ana ya Umar yanzu ne imani ya cika zuciyanka ya Umar, ‘yan uwana masu sauraro, lallai annabi sallallahu Alaihi wasallama, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari, annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim lallai duk wani mai imani, lallai duk wani mai ƙaunar Allah, lallai duk wani mai ƙaunar manzo sallallahu Alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi mushi komai har kansa. Allah tabaraka wa ta'ala ya lissafo wasu abubuwa wanda a rayuwar duniya sai da su muke rayuwa, wanda a rayuwar duniya muna son su, amma Allah tabaraka wa ta'ala ya lissafo su tiriyan tiriyan tiriyan da ya gama sai ya ce amma idan sun fi soyuwa a gare ku akan Allah da manzansa to ku jira har sai Allah ya turo da al'amarinsa, kun san al'amarin ko ba, ba kyau, ko akwai kyau, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu حتى يأتي الله بأمري إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الله تبارك وتعالى ƙarshe ya fassaka su Allah yake tambaya cewa in dai iyayenku da suka haife ku suke son ku suke shayar da ku da ƴaƴanku da kuka haifa kuke son su da ƴan uwanku uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya da matayenku da kuka aura kuna son suna son ku kuna I love you suna I love you suna a kiss you suna a miss you da sauran ‘yan uwa da dukiyan da kake nema da komai su suka fi soyuwa a wajenka sama da Allah da manzansa to ku jira har Allah ya kawo al'amarinsa al'amarin kuma babu kyau lalle Allah baya shiryar da mutane fasikai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fassaka wa'yannan mutane ‘yan uwana lallai wannan kaɗan ne daga cikin hukuncin san manzo sallam mun ji hukuncin san manzon Allah shine rukuni ne na cikin rukunan imani shi yasa a cikin rukunin imani an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri an tu'mina billahi kai imani da Allah imaninka da Allah baya isarwa an baka imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama ba ƴan uwana masu sauraro ma hiya al-hawafiz wa ma hiya ad-dawafi' ad-dafi'a li jalbi mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu ne da yake sa ka wani abu ne yake baka sha'awa wani abu ne yake tunkuɗo ka da har za ka ji ya kamata ka so manzo sallallahu alaihi wa sallama ko ka ƙara son manzo sallallahu alaihi wa sallama abubuwan suna da yawa amma za mu taƙaita akan abubuwa da ba su wuce biyu ba ko uku ƴan uwana malamai suka ce za ka ji kana son manzon Allah zan ji ina son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan fitira da ta ce mu so shi da a jikinka za ka ji kana son manzan Allah fitira ce son manzan Allah sallallahu alaihi a cikin jini yake a cikin tsoka yake a cikin ƙasusuwan me yake son manzo sallallahu alaihi wa sallama amma bayan haka dalili na farko annallaha annallaha ahabbahu wa ikhtarahu fa hubbu ma yuhibbuhu Allah min lawazimi mahabbati na farko Allah yana son sa Allah shi ya zaɓe sa a cikin duniya ya zaɓi annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu a cikin annabawa da manzanni dubu ɗari da ashirin da hudu ya zaɓi manzanni a cikin su da dubu ɗari uku da wani abu ɗari uku da wani abu a cikinsu ya zaɓi ulul azmi minar rusul a cikinsu shine overall manzo sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi banzan Allah shine na ƙarshen su shine autan su kuma shine babban su shine babban su wannan kadai ya ishe ka kaji cewa kana son manzo sallallahu alaihi wasallam dalili na biyu cewa ihsanuhu ba'da ihsanillah an ballaga ilaina hadha ad-din al-hanif ya ishe mu alfahari mu so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah tabaraka wa ta'ala yayi aiki da shi dan ya isar mana da wannan addini har muka zo muka same shi har za mu in Allah ya yarda mu mutu akai mu shiga ina aljanna wannan insha Allah muna cikin alfirdausil a'la akwai wanda ba su samu wannan ni'iman ba bayan aiko annabi Isa da ba a ƙara aiko wani annabi ba, wanda suka rasu suke bin annabi Isa a bisa tafarkin annabi Isa na ƙwarai ba a caccanja ba sun zama ‘yan aljanna. Haka wanda suka bi annabi Musa suka bi tafarkinsa ba tare da an caccanja ba sun zama ‘yan aljanna. Amma kai to, an samu wa'yanda baka bayan annabi Isa, Kiristoci, kafin zuwan annabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallama, suka caccanja abubuwa, suka kawo wasu abubuwa, suka harrafa wasu abubuwa, wannan kuma ba su riska kuma annabtan manzo sallallahu alaihi wa sallama ba, wa'annan sun mutu ba a bisa milla na musulunci ba Allah ya kare mu. Mabiyansu wanda sun caccanjan kuma suka yi gamdakatar aka aiko manzon Allah suna raye, amma saboda hasara da shaƙawa da rashin rabo suka ƙi bin manzo sallallahu alaihi wa sallama wa'annan su ne kiristocin da ba za su shiga aljanna ba idan sun mutu akan haka idan sun mutu akan haka ƴan uwana to aiko mana manzo sallallahu alaihi wa sallama kadai da ya shiryar da mutane ya nuna ma mutane ya ankartar da mutane hanyar daidai a bi hanyar kure a kauce masa a daina bautan gumaka, a daina bautan abubuwan da aka kawo, mutum sai ya sassaka abu da kansa ya ce kuma Allah shi, mutum sai ya gina abu da kansa kuma ya ce Allah shi, in ka zo ka tambaye shi Allah nawa kake bautawa ya ce Allah shida, suna ina ya ce maka ɗaya na sama biyar na na ƙasa, shi ya sa wato daga cikin wani abu da ya kamata mu gane, wato kafiran makka idan aka yi duba da matsaltsalin da yake faruwa a yanzu, ta wani wajen, ta wani wajen sun fi sauƙin kafirci a kan kafircin da muke ciki a yau. An fahimta da kyau? kafiran makka duk ayoyin da Allah ya bada labari akan kafircinsu suna tabbatarwa alƙur'ani na tabbatarwa cewa sama halittan ƙasa halittan mai zubar da ruwa mai badawa mai hanawa mai bada lafiya mai yin komai da komai waye dukkan mushrikai sun yi da haka wallahi ba akan shi ta kafirce ba wallahi ba akan shi ta kafirce ba abin da kafiran makka aka kafirta su dalilin haka shi ne saboda sun ce mu fa ba za ka zo ka ce ba za mu bauta wa wa'annan da muka sassaƙa su kaɗai Allah kaɗai za mu bauta wa mu ƙyale wa'annan a'a sai dai a yi haɗu gaba ɗaya a bauta ma wa'annan a bauta ma amma sun san cewa Allah ne yake waye mene shi yasa wa idza rakibu fil fulk دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم idan suka shiga jirgin ruwa idan igiyar ruwa ya fara wujijiya idan aka fara samun matsala idan aka buga dutse idan kifi zai yi haɗiya suna ganin za su halaka sai su kira Allah shi kaɗai wannan da suke kiran Allah shi kaɗai a wannan zamanin akwai wanda ba sa kiran Allah shi kaɗai cikin masifa da daɗi ko babu to da kafircinsu da kafircin ne yanzu wanne ya fi sauƙi, to kuma wa'innan sun yadda a kira su musulmai, kuma wai su in an ce ba musulmai ba ko an ce sun yi shirka sai ya zama an tono tsuliyar dodo, Allah ya kare. ‘Yan uwana, wato, kaɗan daga cikin abin da zai tabbatar mana da cewa mu so manzon Allah da ya fitar da mu daga wannan duhu zuwa hasken alkitab wa sunna. ala fahmi salati salihil umma ba tatsuniya ba molanka ba shaci faɗi ba soki burutsu ba a zo ba za a buɗe littafi ba to me za a buɗe Allah ya samu dace yan uwana masu sauraro lalle akwai abubuwa na gaba da yake nuna cewa ya kamata mu so manzo sallallahu alaihi wa sallama shine annabin rahama sallallahu alaihi wasallama lokacin da yana cikin karatun alƙur'ani sai ya karanta cikin suratul ma'ida in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi tsiye Allah zai yi tsiye ranar alƙiyama sai tsiye waye annabi Isa annabin Allah ne ba amma Allah zai yi mene? Kitsiye shi. A kan mene? A kan wannan bautan da ake yi masa, da yardansa ake yi? To, amma ba da sha kitsiye. Ina ga wanda ake yi da yardansu? Allah ya tsare. Allah ta baraka wata ala yake cewa, "Iz ƙala Allah ya Isa ibn Maryam, a an ta ƙulta lin nasi ta wa ummiya ilahaini min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قام محل شهد إن تعذبهم فإنهم عباد كتنا لوكتن الله يكيب له من زن الله صلى الله عليه وسلم يكيب لنا باك الأباري lokacin da Allah zai tutse annabi Isa ya ce shin kai ka ce a riƙe ka da kai da mahaifiyarka alloli guda biyu koma bayan Allah annabi sa zai ce tsarki ya tabbata gare ka me ma tsarki ya tabbata gare ka na kore maka da na kore maka uba na kore maka haihuwa duka na kore maka ji annabi isa bai kamata a gare ni na faɗa musu in na faɗa musu ka san abin da yake zuciyata domin kai ne mafi sanin abin da yake cikin gaibu bai kamata a gare ni ni ba kowa ba in ji fa annabi isa a wajen Allah, ni ba kowa ba, na umarce su a kan su bauta min, ba abin da na ce musu ne ku bauta wa Allah Ubangiji na Ubangijin, ina ‘yan Ubangiji na in yasi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji na ba ibn taimiyya ba ne, Ubangiji na ba ibn alƙayyin ba ne, Ubangiji na ba shek Abubakar Mahmud Gumu ba ne, Ubangiji na ba shek Jafar ba ne, Ubangiji na ba Albani ba ne, Ubangiji na ba Usaimin ba ne, Ubangiji na ba Fauzan ba ne, wallahi dukansu malaman sunna ne suna haska mana hanya mu ɗauki na ɗauka. duk abin da muka ga sun dire akan Allah da manzon Allah sai mu dire mu kyale su haka ne ko ba haka ba to kuma kuwa Allah kabarin ku daban na shehun ku daban aljannan ku daban na shehun ku daban tsiyan da za a yi wannan ma bai sani ba an riga an mutu ba wanda ya sani ka ji tsoron Allah ka bauta wa Allah a yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanda manzon Allah ya bar sahabbansa sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ƴan uwana ka bauta wa Allah bautan da zaka iya kare kanka da ita ba bautan da tun anan duniya ka kasa kare ta ba ana nan ana ta mitin ana nan ana ta dubawa saboda abin nan ka kasa kare ta ina ga lahira nan fa akwai kan akwai fa kan shin ko jarabawa kai aka faɗin na ce akwai risitin to lahira akwai ka kare ka bi abin da zaka iya kare ta tun a nan duniya ba abin da zaka kasa karewa ba ballantana a lahira yan uwana mu ji tsoron Allah saboda haka wannan tsiyan da za a ma annabi Isa daga ƙarshe zai ce ban musu umarni da su bauta wa kowa ba sai ubangiji na kuma ubangijin ku kuma na kasance ina kula da al'amarin su ina ganin irin bautan da suke yi abin da suke da laifi in gyara musu abin da suka yi na daidai in tabbatar da su a kai lokacin da nake raye ina tare da su amma lokacin da ka ɗage ni annabi sa bai mutu ba wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu ba su kashe shi ba ba su soke shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗage shi na daga cikin falalan al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam annabi Isa zai zuwa ƙarshen zamani yayi hukunci da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a nuna maka kowaye zai dawo daga cikin annabawa a yanzu suna bayan wane annabi manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi Isa annabi ne kuma sahabi ne annabi ne sahabi ne wannan kenan da ƙarshe Allah da ya gama tsiyan annabi Isa ya ce to ni dai ya Allah in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk in ka gafarta musu bayinka ne in ka in ka azabtar da su to kai dai mai buwaya ne kuma mai hikima ne me yake so a musu kenan yana so a gafarta musu mahalli shahid da manzon Allah ya karanta wannan aya in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kawai sai ya fara kuka manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce ummati ummati ummati nan take Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mala'ika Jibrilu tun daga sama ya zo ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallama saƙo ne daga Allah ya ce in ce maka inna sanurdika an ummatika wala nasu'uk wallahi za mu yarda da kai abin da kake so shi za a yi za a baka abin da kake so ba za tauye ka ba za mu bakanta maka ba daga al'ummanka wannan ba ƙarin falala ba ne wannan bai ishe ka ji kana san manzo sallallahu alaihi wa sallama ba wannan ya ishe ka ji kana san manzo sallallahu alaihi wa sallama gaba ta hudu ƴan uwana masu sauraro bima tatahaqqaq bima tatahaqqaq mahabbatun nabiy sallallahu alaihi wa sallama ta yaya ake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haƙiƙanin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bidda'awa da rayawa da faɗa inda da faɗa ne kowa zai sai in je in kwanta ni kawai ina son manzon Allah ungozi ta ce Emmanuel ya ce Imeka ya ce an fahimta shin faɗa ne kawai to su zo su yi aikin mana haka ne ko ba haka ba to tamam na farko ta'atuhu fi ma amar dole a manzon Allah aiki tukuru a mushi biyayya amma Allah aiki tukuru a bisa fahimtar manzo sallallahu alaihi wa sallama hiya aula hiya ula hiya ula alamatil mahabbati sadiqa ita ce farkon da take nuna cewa soyayya da gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa man yuti'ir rasul faqad duk wanda ya ma manzon Allah biyayya wallahi Allah ya yawa biyayya an fahimta Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza lalle duk wanda ya ma Allah biyayya ya manzon Allah biyayya ya samu rabo rabo babba Allah fa ka duba girman Allah amma ya ce ma rabon babba ne ya kake ganin girman rabon ba karamin girman rabo bane ƴan uwana a na biyu al-ghayratu alayhi wa ala dinihi wa fida'ihi bi kulli shay'in wal ghadabu bil intihaki hurmatihi dole ka ji kana kishin sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallama duk wani abu da aka ce sunnan manzon Allah ne ka ji kana in ka ga ana sallah irin ta manzon Allah kar ta baka haushi in ta baka haushi baka son manzon Allah in ka ga ana ce wa'annan salafawan mu fa sallan nan nasu na kakale wallahi baya son manzon Allah in ka ga ana ce mu kuma masu dingilan wandon nan wallahi baya son manzon Allah wa ta dingila wando in ka ji ana tuhu masu gemun nan wallahi baya son ba gemun bane damuwarsa sunnan ne wallahi sunnan ne damuwan shi wallahi alazim sunnan ne damuwan shi an fahimta da kyau in aka ka sa tufa irin na manzo sallallahu alaihi wasallam kana tafiya irin na manzo sallallahu alaihi wasallam ana magana ka ce qala rasulullah sallallahu ana magana ka ce qala Allah ta'ala kowa masa yan kakalan nan kuma ya ce Allah ya ce annabi ya ce waye yake ki kai yake ki me yake ki sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ake cewa kar a bude littafi domin an san abin da za a karanto musu ƴan uwana masu sauraro na uku daga cikin abubuwan da yake tabbatar da cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta'zimu wa tawqiru wa adamu istihanati bi sunnati dole ka girma manzo sallallahu alaihi wa sallam duk duniya in ka tira Allah ba mu da kaman manzo sallallahu alaihi wa sallam amma idan ana maganan Allah manzan Allah bawan Allah ne manzan waye manzan Allah amma in ka tira Allah ana magana akan halitta wa afdalu khalqillah wa afdalu rusulillah wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin in ana maganan an tira Allah manzan Allah ya fi mana kowa amma in ana magana Allah shine a gaba da manzo ba sa'ansu ɗaya ba, ba abokin taya shi aiki ba ne, baya ba da abin da Allah kaɗai yake badawa. Annabi sallallahu Alaihi wasallam shi yana shiryar da kai ne zuwa gawa Allah, ba irin wanda sai sun zo an yada jakshan a wajensu sai a wuce, in ma ana wucewan kenan, an fahimta da kyau, saboda haka manzo sallallahu Alaihi wasallam yana haɗa ka da Allah ina, direct yake haɗa ka da Allah, ba kwana-kwana. وإذا سألك عبادي عني duk masu tauhidi ne a masallacin wa qala rabbukum ud'uni wa idza sa'alta iyyaka na'budu dukkan wa'annan abubuwan wa ake ma Allah tabaraka wa ta'ala annabi aikin shi ne ya shiryar da kai ya nuna maka daidai ya cire maka tsakuwa da kukus a cikin shinkafa an fahimta da kyau aikin manzo sallallahu alaihi wasallam ce ci da kanka shi cewa zai ci da kanka ni ne na cire maka na nuna maka da zaka bi wannan shine sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama na hudu abin da nuna maka wato hakikanin kana son manzo sallallahu alaihi wasallama yawan tuna manzon Allah ya kai ka tuna manzon Allah sunnoninsa siffofinsa halayensa kake jin cewa kana fatan ka haɗu da wane manzo sallallahu alaihi wa sallama kowa yake jin cewa yana so da manzo sallallahu alaihi wa sallama ranan alkiyama an fahimta da kyau to wannan ya nuna maka cewa kana son manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama yace akwai wasu mutane da za su so ni ba zan gansu ba amma za su ji cewa za su iya ba da dukiyansu da ‘ya'yansu da iyayensu dukkan abin da suka mallaka don su gani kaga ashe suhuba wato a sahabbai ba ƙaramin daraja suka samu ba masu taɓa su kun ci baya masu taɓa su kun yi asara domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu fa wallazi nafsi muhammadin biyadi law anfaqa ahdukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahdihim wala nasifahum kada ku zaga min sahabbai kada ku zaga min abokanai wallahi inda ɗayanku zai ciyar da dukiya na zinare da azurfa wanda darajanta da girmanta da kimanta ya kai dutsen uhudu kusan dutsen uhudu ko tafiyansa da faɗinsa da bisansa ya kai kusan kilomita goma sha kilomita amma da ni da kai na ciyar da shi na azurfa da zinare Allah kuma ya karɓa kafa kaddara ya karɓa na farko dai akwai mai irin shi a zinare da azurfa babu na biyu kaddara akwai a sa'a ya karɓu ka bada sadaka kuma ya karɓu to wallahi tallahi annabi ya ce ba za ka kai darajar mudu ɗaya ko rabin mudu na alkama ko na dabino ko na zabib da sahabi ɗaya ya ciyar ba aka karɓa. Ya kake ganin bambancin da yawa ko? Sai da masu zagin Abubakar kun makara, masu zagin Aisha kun makara, masu zagin Hafsa kun makara, masu zagin Umar kun makara, Muawiya kun makara. Allah ka samu dace. ‘Yan uwana wato masu sauraro a gurguje saboda an nuna mun lokaci ya kusa dole ka ji cewa in ka ji cewa za ka gane cewa kana son manzon Allah ne a lokacin da kake son abin da manzon Allah yake so kana son abin da manzon Allah yake so na daga mutane annabi ya ce yana son Aisha dole ka ji kana son annabi ya ce yana son Abubakar dole ka ji kana son annabi ya ce yana son Umar dole ka ji kana son annabi ya ce yana son Usman dole ka ji kana son da sauran sahabbai gaba ɗaya dole ka ji kana son su sannan kuma da wasu halittu da annabi ya nuna yana so annabi ya ce yana son Jabal Uhud yana son dutsen Uhud dole ka ji kana son an fahimta da kyau annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wasu gurare da ya ce yana so ya ce yana son Makka dole ka ji kana son ya ce yana son Madina dole ka ji kana son ya ce yana son Aqsa dole ka ji kana son an fahimta da kyau ya ce yana son Kaulak ya ce na san kaula an san da ita to wanda ya fifita san kaula da san makka da madina da aqsa yana san manzon Allah sako ya isa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wasu abubuwa na abinci da yace yana so annabi yana son fatta kamar da muka faɗa a baya a dafa nama yayi roma roma a zuba mishi ash ko a zuba mishi biredi a cakuɗa shi ake ɗauka yayi laushi ana ci manzon Allah na son wannan manzon Allah na son cin nama, musamman naman yana son cin karfatan gaba, dole ka ji kana son haka, ko da baka ci baka ji kana son hakan a zuciyanka. An fahimta da kyau, annabi sallallahu na son gadon bayan dabba, idan aka yanka dabba, ka ji cewa naman gadon bayanta annabi na so sai ka ji kana son haka. An fahimta da kyau, daga cikin abubuwan sha, annabi na son zuma, annabi na son sweet, annabi na son kayan zaƙi, annabi na son dabino, uwana. annabi na son kankana, annabi na son inabi, ka ji kana son kankana, kana son inabi, wannan shi ne hakikanin soyayyar manzo, sallallahu Alaihi wasallama. Akwai wasu daɗaɗen kalamai da manzo, sallallahu Alaihi wasallama yake so, annabi na son yawan istighfari, sai ka ji kana son annabi na yi wa kansa da kansa salati. An fahimta da kyau, ka ji kana son yin salati, na annabi sallallahu alaihi wani irin salati wanda ya fito daga baki mai tsarki yawu mai daɗi baki mai daraja hankali tsaftatacciya ƙirjin da aka buɗe aka cire mushi gilli da hasada da komai ba na wancananka ba an fahimta da kyau wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wasu lokuta annabi na son ranan alhamis domin baya tafiya sai ranan alhamis kuma yana so ya dawo a ranan alhamis annabi sallallahu na san a watanni na san sha'aban saboda ka ke jin cewa wasu abubuwa da wasu lokuta da wasu mutane da wasu ka'inatu da annabi yake so kana san wa'annan abubuwa ƴan uwana a gurguje daga cikin abubuwan da zai muka cewa kana san manzo sallallahu alaihi wa sallama at-takhalluq bi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wa sallam was-sayru ala nahji ka ɗabi'antu da ɗabi'an manzo sallallahu alaihi wa sallam annabi na da haƙuri ka ɗabi'antu da mene? Annabi na da kyauta, ka ɗabi'antu da mene? Annabi na da juriya, ka ɗabi'antu da mene? Annabi na da jarumta, ka ɗabi'antu da mene? Annabi na da kawar da kai, ka ɗabi'antu da mene? Kawar da kai. Manzo sallallahu alaihi wa sallama, Aisha take cewa wa innaka la ay Khadija take take rarrashinsa akan abin da ya gani lokacin za a fara masa wahayi na damuwa me ai me Khadija ta, ta rarrashe shi da shi tace wa innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksubal ma'dum wa tuqri ad-dayf wa tu'inu ala nawa'ibil haqq ka natsu wallahi Allah ba zai tozarta ka ba me dalili ta ce wa innaka latasilur rahim kana sada zumunta wa tahmilul kal kana ɗaukan nauyin mutane in an zo ana bin wani bashi za a dadime shi ‘yan sanda ko sojoji ko DSS ko ko ko ko JTF sai ka rubuto ka ce me yake faruwa ne kaza ne dubu ɗari ake bin shi ku bar shi yana kaina annabi yana yin haka kai ma sai ka siffanta da haka an fahimta da kyau annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce mishi wa taksibal ma'dum kana azirtawan dare daya dare daya Allah kan yi annabi sallallahu alaihi yana ma kyautan da jiya kana talaka yau sai kafi kowa kuni annabi na wannan kyautan an fahimta da kyau kanawa sun ce suna gwadawa mu ma sai mu mene sai mu gwada eh kanawa sun ce suna gwadawa an fahimta da kyau ah annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sada zumunta yana kyautata ma makwabci yana ba da abin da yake zo sannan dole ka ji ashauk zuwa ga kana son shari'an manzo sallallahu alaihi wa sallama shari'an manzon Allah tunda aka aiko manzon Allah har zuwa yau shari'a kwaya babu tsohon alkawari ko sabon tsohon alkawari ka ji kana son wancan amma sabon alkawari wannan dokokin da ake yi da su yanzu su ne sabo yanzu kun san akwai bambanci tsakanin mabiya wancan na farko da wannan na biyu akwai ko babu wancan tsohon alkawari duk wanda bai imani da wannan ba bai imani da sabon alkawari ba an zama mene kenan kiristoci Allah ya kyauta ƴan uwana masu sauraro kar mu ɓata lokaci dole ka zama mai ƙoƙarin nusrat dinin Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wazzabbu an dinin Nabi sallallahu Alaihi wasallama, mai ba da gudunmawa a kan sunan manzo sallallahu Alaihi wasallama, mai ba da kariya a kan sunan manzo sallallahu Alaihi wasallama. Bari ku ji abin da alƙali iyad ya ce, alƙabi iyad a cikin ashafa, an fahimta? yace nusratu sunnatihi wa dhabbu an shari'atihi yake cewa wa min muhabbatihi nusratu nusrati sunnatihi wa dhabbu an shari'atihi lalle na daga cikin san manzo sallallahu alaihi wa sallama tseratar da sunnansa da kawar da kareraki akan sunnansa darajar manzon Allah ya fi karfin sai an yi ƙarya za a bashi ya wuce wannan wajen ko ba haka bane mai daraja baya bukatan ƙarya a bashi daraja ƙarami wanda bai kai ba shi ake bukatan sai an harhaɗa an bayar sai a ce ya kai yanzu a duniyan nan tsakaninmu da Allah in an ce dangote shine mai kuɗi duk abin da aka faɗa ana da sai an yi ƙarya a kan shi an faɗa abin da bai yi ba za ka jina da kuɗi to ba haka ba ne annabi sallama darajansa bai isa maka ba sai an yi ƙarya an faɗa wasu abubuwa wanda ba su dace ba su danta da shi ba ba zai yiwu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya gaba masa wa innaka la'ala ma kadaba alfuadu wa ma yantiqu wannan bai ishe mu ba Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama daga ƙarshe kasratu salati ala annabi sallallahu alaihi wa sallama yawaita salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallama yana nuna cewa kana son manzo sallallahu alaihi wa sallama salatin da aka santa dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu baya ba salatin da sai bayan dubu ɗaya ɗari uku da hamsin da ɗari ɗaya da hamsin aka haife shi ba bayan dubu ɗaya ɗari ɗaya da casa'in da shida ya ce ya gani to wanne ne tafi garanti a mafarki ko a ƙuru-ƙuru to kun yadda ana ganin manzon Allah a ƙuru-ƙuru Fadima bata gan shi ba Aliyu bai gan shi ba, Abubakar bai gan shi ba, ina ganin inda za a gan shi ƙuru-ƙuru Fatima ya fi dacewa ta gan shi ƙuru-ƙuru bayan mutuwansa. Allah ya gafarta, Allah ya ƙara daraja. ‘Yan uwana, akwai lokaci? Babu kawai, Allah ya sa wa Allah ya sa wa Allah ya sa Allah ya samu dace yayi lokaci yayi to shi ne Allah ya samu dace
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah daga farko wallahi farin ciki ne ba ma jin haihuwa babban farin ciki na farko ba karatun ba idan kuka zuwa haifai wajen lokacin kawai da ran gaba daya mutum nan ‘ya'yansu ne, almajiransu ne, ya kusa. Wallahi, abin da za ku ga wani ɗaya daga cikin ya faɗa wallahi ku ne. Ga suna a aikin wani ya. Kuma matuƙar muna son mu yi albarka a rayuwa kuma ku yi. To yadda muka ɗan ɗago, muka yanzu dala ba ku duka muku fata a rayuwa. eh kuma sannan abu na biyu matashi abu na uku ɗan kasuwa abu na hudu da a
almaji amma almaji dukkan waɗannan abubuwan wallahi in zo ya ji abin da suka gaya mai gasa daga nan hannan wallahi abin da suka ce mai shi zai matuƙa ya so da wannan lafiya babu abin da wannan aiki da muka ɗauko su suka ɗauko shi duk kun sani sai muka ga da girma ya kama mu inda ya kamata su shiga ko su waye a zamanin da ya zo a yanzu girma ya kama su a ce abin da suka ba mama ya kamata ya kawo mu da tsoron sha shi na wani muka taso a yanzu ya samu ka taso inda sun na ya girma sun gama tarantar da mu suna kuma kai har gobe inda har yanzu za mu je gaban su mu ɗauka mu zauna mu ɗauka kaga a yau billahi da lillahi la ilaha illa ce dukkan mu nan ga mu nan ku da ko na yanzu da rana wallahi da za su ce daga nan abin da muke so mun aike ku kabe za ku san wannan wayan ba mun aike ku kabe amma da kafa muke so ku je kabe ku dawo a yau da rana na rantsi da Allah sai mu je mu dawo me yasa saboda mun san abin da suka ba mu duk duniya ba kamar shi shi ne zai ce mu lahira kuma shi zai ba mu duniya dakta Allah ya saka da alkai Allah ya ƙara buɗi Allah ya ƙara falala dakta Yusuf Musa Asudani don Allah da fara da tsayi to muna fata dan ina Allah akwai da zai da mun saka a cikin kwasu za ga an sa akwai da zai yi tarihi. To gaskiya yau muka fara. Ganin cewa lokaci ya nika kuma akwai masu kwanza akwai masu talawa sun da wurin domin kuma matukar kuma dukkan abin da ake so ya yi nasara. Ban kwanta yawa idan aka ba ka daidai rubutu ya ka gane wani abu ya ainihin shi nan mu. Yanzu a gidajen ku ranar ranar juma'a ne ko idan ka wata sai ana sirrin nan labarin su dan ba na manya bane da manyan matan su ai kaga sai an go daidai wurin da kowa su ji hankalin sa ina son sai kaga ba za ce domin wannan shauƙin da suka saka maka sun saka maka ce har sati ya dawo hankalin ka ina domin ma yanzu shine malam ya saka mana dan na rantsi da Allah yanzu hankalin mu zai kuma me zai faru da na gaba to saboda haka shi wannan da zai yi ta'alikin shine muka ce to shi kuma a hada gaba ne saboda a sallama kowa ya je in Allah ya sa daga gobe ana sauran zuwa saboda mene an dan dafu to yanzu kuma zai dan dafa shi kuma sai ya sake sabon Ubangiji Allah ya saka musu da alheri. Allah ya biya kwari na aljanna. Ya Allah ƙara minti biyu ko uku Malam Bukari zai bani ita asalin tafiyar da izinin Ubangiji. Ya zai bani ai ba zai zama ba.
bismillah na
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي
wannan aiki da al'umma suka fara shaidawa a wannan lokaci mai albarka aiki ne na 'yan uwa da muka zauna muka tunani na samar da wata lajina kwamiti wanda zai dinga kulawa da abin da ya shafi da'awa da karantarwa da wayar da kai da ba da kariya ga sunar annabi Muhammad da ƙoƙarin nuna wa mutane tataccen ilimi da tataccen tauhidi wanda ya dace da alƙur'ani da sunna sunan wannan lajina tamu lajinatu du'atis sunna wannan karamar hukuma ta jere baki daya kuma bayan zama da muka yi akwai jagorori waɗanda aka sanya waɗanda su ne za su ci gaba da jagorantar wannan aiki kuma wannan aiki ya shafi kowane ɓangare daga cikin ɓangarori na sunna a wannan ƙaramin hukuma insha Allah ta'ala babu wani wanda aka ware aka ce ban da shi za a yi wannan aiki wanda aka bai wannan jagorancin na wucin gadi a yanzu a wannan tafiya shine malam Abdullahi Husaini kamar yadda muka sani ko malam Anas ake cewa Allah ta'ala ya mishi jagoranci na alkhairi akwai sauran post da aka ba da mukamai waɗanda suke gudanarwa wanda lokaci ba zai ba mu dama mu gabatar da su ba muna fata Allah ta'ala ya saka ga kowa da alkhairi kamar yadda muka faɗa wannan aikin zai ci gaba da gudana dukkan local government nan gaba ɗaya insha Allah kowane bangare kuma a cikin kowace wata insha Allah muna da muhadarori guda biyu masu kyau ko mu ce zafafa eh waɗanda za su wayar da kai su ba da kariya su ilmantar su wayar da kan al'umma game da addinin su insha Allah don haka wannan lajinar ta tabbatar da cewa insha Allah zama na gaba za a yi shi ne a masallacin Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda aka fi sani da masallacin shirkwata gidan marigayi baban Izala Abubakar mai anguwa ɗan ladi insha Allah ta'ala ranar 26 ga wannan wata na goma za a gabatar a wannan masallaci insha Allah matashin da za a yi magana a kai shi ne matsayin sunnar manzon Allah wajen shar'anta addini gaba ɗaya kun san zamani da muke da batattu iri-iri ga su masu suka ga su wa iri dai daban-daban 'yan ƙalaƙatu ga su nan sun buɗe baki da yawa ana zagi ana ci mutuncin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam to dole a hada wa mutane alaƙar da ke tsakanin alƙur'ani da sunna cewa suna tafiya ne daidai wa daida kuma babu wani bambanci duk wanda ya bambance ya jefa kanshi a cikin rudani to insha Allah ta'ala a cikin pages din mu na social media wanda za a iya gani akwai zauren Imam Khalid Abdullahi akwai shafina Muhammad Bukhari malami akwai shafin Abdul Karim Ibrahim Mu'azu akwai shafin shi malami sun shafin ku Na'am Majara Online TV da dukkan waɗannan za a iya gani akan Facebook ne akan Twitter akan Instagram akan YouTube da sauran wurare da ake yadawa insha Allah don haka za a ga sanarwa ta fita da malamin da zai gabatar da wannan karatu da wanda zai masa aliki a wannan lokaci insha Allah ta'ala kuma duk wannan aikin kamar da malam Sa'id ya gabatar akwai sahanin su manyan malaman mu Sheikh Nuh su Dr. Muhyiddin su Sheikh Muhammad Al-Amin gashi Sheikh Malam Lawal Barra'u ga Sheikh Malam Muhammad Sabi' da dukkan waɗannan dattawan malaman namu lalle suna cikin wannan tsari da kuma wannan tafiya muna fata Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki kuma ya ƙara tabbatar da sunna a wannan yanki namu ya taimake ta a ko'ina a duniya baki ɗaya. Wannan shi ne abin da zan karkare da shi, sai kuma muna son babanmu ko malaminmu Sheikh Nuh mai masaukin baki ya zo ya rufe mana wannan majalisi insha Allah ta'ala baki ɗaya da addu'a baki ɗaya. Fali tafaddal mashkuran ma'ajira. لا يصل إلى إلى ذلك المكان تفضل
شيخ
صلوا على النبي
Kaɗan cire min wannan. A cire.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم قل لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم وفقنا بما تحب وترى من قول وعمل اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم